أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثاقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور Ubangiji maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa ku tuna da ni'imar da Allah ya yi muku ta addinin musulunci ya ku mutanen makka wa misa ƙahun lazi wasa kumbi da kuma alkawarin da kuka yi alkawari tsakaninku da Allah yanzu ƙultum yayin da kuka ce linnabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi hina baya'atumuhu lokacin da kuke masa mubaya'a sami'ina kuka ce mun ji zancenka wa ta'ana sannan za mu yi maka biyayya fi kulli ma ta'muru bihi wa tanha mimma nuhibbu wa nakrahu cikin abin da duk kai mana umarni da shi wattaqullaha ku ji tsoron ubangiji fi misaqihi an taqduhu cikin alƙawarin da kuka yi da Allah kar ku karya alƙawarin kar ku saba shi annallaha alimun bi zati sudur ubangiji ya san duk abin da yake boye a cikin zukata na'am ya ayyuhallazina amanu الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله كبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا يا قوة عندك كي إيماني كونوا قوامين أي قائمين لله بحقوقه zamanto tsayayyu wajen ba da haƙoƙin ubangiji shuhaba a bilkisti ko a shaidawa da adalci ku zamanto kuna da adalci wala hajjari mannakun sana'anu ƙaumin kuma kada ya zamanto cewa kuna da matsala da wasu jama'u wani abu ya faru tsakaninku da su ku kasa musu adalci a matsalarku daban adalcin kuma da za ku musu shi ma daban ko walatar mannakum sana'anu ƙaumin Allah ta'ajilu ku yi adalci kar ku ku musu adalci ai shi ne fatalu minhum li'adawatikum kuna da matsala da su saboda adawa da rigima da kuke yi sai wata a- a- matsala ta shiga tsakani sai aka ce a ai ba za a yi musu adalci ba misali wanda ba musulmi ba rigima ta hada shi da musulmi ko kuma musulmi rigima ta hada shi da wanda ba musulmi ba ko kuma musulmi ne amma aƙida daban shi adalci umumi ne kowa yake gamawa so da haka don haka mulki ko mulkin wane ne yana kafuwa ne da adalci kuma ko da babu musulunci ma'ana ko da ba mai addini ba ne shi kuma adalci mulki yana tabbata a wajen kowane irin mutum ne kuma ko da mutumin ma ba shi da addini in ya zamanto adali to ubangiji yana zama yana tare da shi ko so da haka a idilu ku yi adalci shi adalci shi ubangiji yake nema a wajen kowane mutum kuma a ko'ina yake adalci shi ne ka gwada abinda ba a yi maka baka ji daɗi ba kai ma karka wani abinda ba ka so kai ma karka yi wani domin ka san ba ka so shi ma mutum ne kamar ka in kai masa ba zai so ba kuma shugaba har ba wani bane shugaba ku ne shugabanni daga cikin ku ake ɗaukan mutum in na zaɓe ne a zaɓe shi ko ba haka bane ya zama shugaba misali so da ka duk abin da yake damun ku ya sani shi ma yana damun shi so da ka abin da ake nema a wajen kowane mutum adalci i'idulu ku yi adalci huwa al-ayl adam shi adalci aqrabu littaqwa idan mutum ya zamanto adalin shugaba adalin uba adalin mai anguwa adalin jagora to wannan shi aka fi sa mashi rai da cewa yana jin tsoron Allah idilu huwa aqrabu littaqwa ashe kaga mutumin da ba shi da adalci babu tsoron Allah a tare da shi domin alqur'ani ya ce idilu huwa aqrabu littaqwa ku yi adalci shi ya fi kusata da a ce ai wane ku mai tsoron Allah ne don me don yaren shi ne ƙabilarsa ne addininsu ɗaya amma abu ya faru da shi da abu ya faru da shi sai ya zamanto cewa ya yi adalci akan wanda ba addininsu ɗaya ba ba ƙabilarsu ɗaya ba ba yarensu ɗaya ba ba garinsu ɗaya ba to wannan shine tsoron Allah alqarqu iyalullahi abinda zaka dauka shine kawai dukkan bayi bayin Allah ne halittu na ubangiji ne madaukakin sarki idilu huwa qarabul taqwa wa taqullaha kuji tsoron ubangiji inna allaha kabirun bima ta'maluna ubangiji zai sakan ka muku da abin da ku kasance kuna aikatawa ai fa yujazikum bihi zai sakan ka muku da shi na'am
وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم وعلى الله أبنجي القول سوى للذين آمنوا وعند سكي إيماني bayan sharaɗin imani wa aminu salihati a haɗa shi da aiki na gari kai ka yi imani to ka haɗa imanin da aiki na gari ko wa'adan hasanan shine yayi musu alkawari kuma alkawarin mai kyau lahum su allazina amanu din kenan maghfiratun wa ajrun azimun Allah zai gafarta musu sannan kuma ubangiji zai ba su lada mai girma huwar jannatu ita ce aljanna Allah ya sa mu cikin aljanna na'am
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين كفروا يا مجانا مؤمني to kuma sai kawo maganar wallazi da kafaru waɗanda suka kafirci wa kazzabu suka sare fantar da annabawa ulaka ashabul jahim waɗancan su ne ake kira 'yan wuta sunan wutansu ma jahimu na'am يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يفسدوا إليكم أن يفسدوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا يا قوة عندك كي إيماني اذكروا نعمة الله عليكم كتنا نعمة الله يا أكنكم iza hamma qaumun an yafdu ilaikum yayin da wasu jama'a suka so su muku kamun kazar kuku kaga kamun ɗaya ce su kama su su gama da su wato an fita wato garwati zati ƙa'in kenan wakila aka ce a'a wannan bani ƙuraiza ne ake magana Allah ce ku tuna wannan ni'imar da Allah ya muku sun gama mitin suka ce aiku basu za su je su yi sallar la'asar saboda sun san yadda musulmi ke girmama sallar la'asar shi yasa yana daga cikin mustajaba na karban addu'a bayan sallar la'asar zuwa faduwar rana don haka shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu a cikin masu ɗariƙun sufaye ya zaɓi wannan lokacin saboda waƙatul mustajaba ne ba da salatul asari ila an tuge ba shams bayan sallar la'asar zuwa rana ta faɗi lokaci ne da ubangiji ke karɓan addu'a domin annaba alaihi salatu wasalamu yana faɗi cewa li'an askurallaha ta'ala ba'da salatul asari في يوم الجمعة إلى أن تجيب الشمس أحب إلي من الدنيا وما فيها wani hadisi kuma daban ya sake cewa man fatahu salatul asari faka annama witira ahlahu wa malahu so da girman sallar la'asar da kuma abin da bayan sallar la'asar ya kunsa manzala ce ranar juma'a ya ambaci Allah har izuwa rana ta faɗi ya fi son haka da a bashi duniya da abin da yake cikin duniyar in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sai kuma aka yi sa'a masu ɗarikar tijjaniya mu kenan muna girmama wannan lokaci akwai kuma masu ƙadiriya su ma sukan yi a mi'aidi ko zikirin mi'aidi bayan sallar la'asar har izuwa rana ta faɗi akwai wasu masu ɗariƙun ma suna yi amma a cikin musulmai da dama mu muke girmama wannan lokaci kuma lokaci ne mai tsada wanda ba wanda Allah ke keɓanta da ya raya wannan lokaci sai wanda Allah ya zaɓe shi mun gode wa Allah akan haka sai suka ce ai za su je sallar la'asar idan sun yi sallar la'asar za su zauna su kafu a inda suke saboda haka sai mu je mu gama da su sai Allah ya ce to ku tuna wannan ni'imar da ya muku sai Allah ya sa tsoro a cikin zuciyarsu ba su je ba ba su kuma fada wa musulmai ba ko a ishamma qaumun ay yafsudu ilaykum aydiyahum fa kaffa aydiyahum ankum sai ubangiji ya kama hannayen nasu ya hana su su yaƙe ku wata ƙulla ya ce ku ji tsoron Allah wala la falatawakkalul mu'minun su mu'minai ba sa dogaro da kowa sai da Allah mu'minai da Allah suke dogaro na'am ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم Mm.
لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل ubangiji madaukakin sarki ya ce walaƙar akaba allahu misaƙa bani isra'ila wa ba'asa minhum isnai asharata naqiba wa qala allahu inni ma'akum la'in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك فقد دل سواء السبيل وبنجي مدوكتين سركية ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل ولا حقيقة مرقي القمر يا إسرائيل مرقي القوري da su a ko wa ba asna minhum isna ashara naqiban Allah ya ce annabi Musa alaihi salatu wassalam da annabi Harunu akwai wasu mutane suna da manya manya gingin gingin su je su yaƙe su to bani Isra'ila ka san gida ne dangi-dangi har goma sha biyu kuma aka yi rashin sa'a wannan dangi ba su yadda da wancan dangi ba wannan gida bai yadda da wancan gida ba kowa in abu zai faru sai a ce ai ni ban ga dan gidanmu ba wannan ba ce bai ga dan gidansu ba sai an hada dan gidansu ya zama wakilinsu kafin su yarda da shi to saboda haka sai aka ce to duk da haka ne a zaɓa isna ashara na ƙiban aka zaɓi wakilai ɗai-ɗai-ɗai guda goma sha biyu min kulli sifɗin ko na ƙibin ya kuna kafilan ala ƙaumiki bilwafadil ahadi tausikatan alaikim kowane min kulli sittin kowane dangi daga cikin go- dangi goma sha biyun nan na ƙibin a kawo wakili guda ɗaya ya kuna kafilan ala ƙaumihi bil wafa'i bil ahadi tausikatan alaihi sai ya zama shi ne wakilin waɗannan wato dangi da Allah ya ce wa ƙara lahum wa ƙara lahumullahu sai ubangiji ya ce musu inni ma'akum in kun fita wannan fada tare da baƙaya adin sauran waɗannan manya-manyan 'ya'yan adawan inni ma'akum bil auni wan nasari ina tare da ku zan taimake ku kuma zan taimake ku an nasaru al'aunu huwan nasaru duk kalmar guda ɗaya ce bil auni wan nasari zan taimake ku a kanku a kansu zan ba ku sa'a la'in ya ce wallahi a ƙamtumus salata in kuka tsaye da sallah wa a tautumus zakata kuka ba da zakka kuɗi ya kai nisabi kenan wa amantum bi rusuli kuka yi imani da annabi musa da annabi haruna wa azartumuhum kuka taimake su akan wannan a aiki da na sa ku kuje ku yi wa qaratumullaha qardan hasanan bil infaqi fi sabilihi kuka kuma ba wa Allah rance wajen ciyarwa akan ɗaukaka addinin Ubangiji na ukaffiran na ankum sayyi'atikum Allah ce wallahi zan kankare muku munanan ayyukanku wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anharu kuma mai shigar da ku cikin aljanna wanda koramai ke gudu a ƙarƙashin aljannar faman kafara ba da zalikal misaki bayan wannan alƙawarin da muka yi da ku duk wanda ya kafirce minkum daga cikinku faqad dalla sawa'a sabil haqiqa ya kauce daga hanya madaidaiciya ko bayan wannan alƙawari da ubangiji yayi da su duk wanda ya kauce to hakika ya kauce daga hanya madaidaiciya sai Allah ya ce mu فبما نقضهم ميثاقهم لأناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على قائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين تصنفت النبي موسى ya magana da Allah ya zo same su ya ce to ina wakilai da aka zaɓo daga cikin danguna goma sha biyun nan wa ba asna minhum isna ashara na ƙiban ina wakilan aka ce ga su ya ce to abinda za a yi kudin nan ku ne za ku zama mana cid ku je ku leƙo mana ta ina ya kamata mu shiga garin yaya mutanen garin suke ya ƙarfinsu suke ya adadinsu suke su wane ne su ga su sun ɗau hanya suka shiga cikin ariha can ƙasar sham akan maganan su waɗannan mutane da ubangiji maɗaukakin sarki ya ba su wannan aiki don su je su yaƙe su a sun shiga gari da suka shiga gari riwaya biyu wakila aka ce su goma sha biyun nan mutum ɗaya ne ya ɗauke su a hannu gaba ɗayansu an ce ya zo yin kirare a daji sai ya kwasa haddasu ya ga alama kamar suna ɗan motsi-motsi kamar mutane dai haka sai da ya sa su a kunne kamar yake jin maganarsu wakila aka ce a sun dai ga girmansu sun ga yadda suke a nan musa alaihissalatu wassalamu ya gaya musu idan sun je su dawo su gaya mushi ya halin yadda suka same su kamar yadda muka yi bayani a baya ina suna shigowa kawai suka fara magana fa na kasulmi saƙa kenan wata haddasu suka karya alkawarin suka fara ba da labari illa isnaini minhum sai mutum biyu kacal daga cikinsu su ne ba su ba da labari ba suka je suka samu annabi musa alaihi salatu wasalam suka ce ya nabi yallahi waɗannan mutane fa girmansu ya kai girma in dai ba da taimakon allah ba ba za mu iya da su ba to kaga waɗannan su mutanen kirki ne domin suna da imani su ko waɗancan fanaka su misaƙa wata haddasu suka ci gaba kawai da ba da labari a gari ina kun ga girman mutanen ai waɗannan mutane ba za a iya da su ba ko saboda haka annabi Musa alaihi salatu wassalamu bayan duk da haka saboda an riga an riƙe alƙawari da Allah dole sai an fita sai an fita ba za a zauna ba sun gaba ba da labari sun yada dukkan abin da za su yada cikin garin misra amma duk da haka sun fita wannan fitan da suka yi wahalar da suka sha ba karama ba ce shi ne Allah ya ce fabi na ƙadihim asalin karatun kenan mimun ɗin fabi ma na ƙadihim ai almimu za'idatun an ƙara ta ne a gurin ai fabi na ƙadihim saboda sanadin karya alƙawarinsu shi ne nisa ƙahun la'annahum Allah ce muka la'ance su abadnahum an rahmatina muka nisantar da su daga rahamar mu waja'alna qulubuhum qasiya muka sa zuciyarsu ta bushe la tanil liqabulil iman ba ta da taushi sauki na karban imani kasan idan zuciya ta bushe duk abin da aka gaya mata zuciya ta tauri to fa ba za ta karbi komai ba domin ta riga ta yi tauri ta bushe yuharrifuna al-kalima allazi fi at-taurati min na'ti muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ghairihi don haka ne ma kuka ga jikokin su na wannan lokacin zamanin annabi suke canja kalmomin at-taura na siffa na annabi sallallahu alaihi wa sallam amma wadi'ihi akan gurbinsa allati wa'adahu Allah ilaiha an yubaddilunahu suna canja shi wa nasu taraku hazzan nasiban mimma zukiru bi suka manta suka kisu bi duk abin da aka faɗa cikin addaura da injila da abin da aka umarce su min ittiba'i muhammadin sallallahu alaihi wasallam cewa ku bi shi in yazo annabin ƙarshen zamani ku yi imani da shi suka ki ولا تزال كو تطلع على كائنة Allah yana ba manzan Allah labarin su sai kuma Allah ya juyo yana gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine kidabul linnabi kenan yace wala tazab yace Allah yace manzan Allah ba za fa ka gushe ba fa tattari'u ala ka'inatin zaka dinga tsinkaya ana nuna maka irin wato ha'incin waɗannan mutanen bi na ƙasin ahadi wa gairi wajen karya alkawari da waninsa ko illa ƙalilan minhum sai ‘yan kaɗan daga cikinsu mimman aslama waɗanda suka musulunta fafu anhum su kan kai musu afuwa wasfaha ka sauƙaƙa musu ya rasulallahi sallallahu alaika wa ala alika wa sallam wato wannan tasliya ce ana ba shi haƙuri kenan annallahu yuhibbul muhsinin ubangiji yana son masu kyautatawa duk inda suke na'am
ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا Mm.
ونسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة فأغرينا بينهم
ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به أغرقنا بينهم الأداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون فأنه موسى da annabi harunu wai shi wan annabi musa ne alayhi salatu wassalam da yushau shi yusha a lokacin ba annabi ba ne kasan almajirin annabi musa ne an riga an fita da waɗannan danguna da sauransu a wannan hali da ake ciki wahalar da suka sha a wannan guri annabi musa na cikinsu a nan annabi harunu ma ya rasu har suka koma suna wa annabi musa sharri cewa su ya kashe annabi harunu ya ce ni na kai suka ce kai ka kashe su sai da ya roƙi ubangiji ya ce ku zo mu je a tambaye shi aka je annabi musa ya tashi annabi harunu yana kwanci ya ce ni na kashe kai ce a'a kwana na ne ya ƙara Allah ne ya kashe ni kashewa na gaskiya ya ce koma ya kwanta shi ma nan musa alaihi salatu wassalamu a nan yawa fati manzan muhammad ba su labari ya ce da za mu je gurin da na nuna muku inda nan musa ke kwance sallallahu alaihi wasallam bayan wafatin annabi Musa shine aka annabtar da annabi Yusha annabi Yusha shi ya yaƙe su ba a yaƙe su zamanin annabi Harunu ba ba a yaƙe su zamanin annabi Musa ba sai akan annabi Yusha alaihi musallatu wassalam shi annabi Musa kuma da tashi mutuwar ta zo kasan sun yi rigima tsakaninsa a wata riwaya da shi da mala'ikan mutuwa har ya koda mishi mari sai da ya cire masa ido guda amma daga baya Allah ya ce mishi magana mutuwa ne ya ce to shikenan a kawo saniya ko kuma misali tinkiya ya sa hannun shi ya dafa iya adadin abin da aka kirga na gashinta ya zauna a duniya sai tambayi Allah ya ce bayan nan zan mutu ya ce kwarai za ka mutu ya ce to gwanda ya mutu ka san mutuwa malam annabi alaihi salatu wassalam yana ba su habbai labari ya ce inna lil mauti sakaratu lalle mutuwa tana da ƙarfin magaji ka san ɗaci ce da ita Allah kiyaye mu da sharrin wannan zi'ati garka Allah ya haɗa mu da wannan shiɗati na shiɗar annabi muhammadu kenan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan sai da yace a dandana mishi ya ji zafin mutuwa aka dandana mishi yace yanzu haka za a yi wa al'umma ta yace eh manzo Allah yace a dauke musu shi a sa musu annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa arhamu min al-ummi ya fi jin tausayin da akan uwar da ta haifi da yanzu kowa ba za ku dauke wannan zafin ba amma da yake shi kullum maganar shi ummati ummati ummati ummati ummati ya rabbi ummati ummati ummati kafif an ummati to duk da haka sai Allah ya kawo wata hanya annabi Musa ya fito yana rawa sai ya ga wasu mutane suna tonan kabari salam salam a Musa ina za ka ci ai zai je abin nan sai zo kuna aiki ne sai lai kabari yana leka kabarin sai ga kayan ni'ima aka bude wani guri daga cikin aljanna ya ce wannan kabarin wa aka ce aina wani bawan Allah ne ya ce ka amma ya ji daɗi aka ce to ko kana so shi ya ce ƙwarar na so to inda su ka fara mana sai shiga ya gwada ko da ya shiga ya gwada aka ce nan aka ɗauki rayuwar shi cikin kasan annabi ne ulul azumi minar rusul kuma kalamun lahi musa dan gatan allah ne kuma wannan al'ummar manzo allah a cikin ta zai tashi domin ya roki ubangiji ya sa shi allahumma ja'alni min ummati muhammadin domin ya tambayi Allah kamar farku bainal habibi wal kalimi ya tambayi Allah ya ce menene bambanci tsakanin habibu da kalimu Allah ce Musa kana so ka fahimci habibu da kalimu ya ce ya ce to kai kalimu kalamu shi habibu masoyi sai na so in yi magana da kai to soyayyar da take tsakiya shine manzon Allah so haka annabi shi ke tsakanina da kai shine wasidatul uzma inda Allah tabaraka wa ta'ala annabi Musa ya ga falala da yawa na al'ummar manzo Allah yace Allahumma ja'alni min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an sa shi ciki to Allah ya ce wa min allazina qalu inna nasara da wadanda suke magana akan su nasarawa ne akazna misaqahum ai su ma mun rike alƙawarin su kama akazna ala bani isra'ila al-yahud kamar yadda muka riƙe alƙawari wancan na yahudawa su ma mun riƙe alƙawari fa nasu hazzan mimma zukkiru bi ko su kansu sun ƙi su bi wancan magana da aka tsaya a kanta fil injili min imani bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam su imani da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sun manta sun ƙi su bi suka watsar da shi wani ƙadul misaƙa kenan sun karya alkawari fa'aradana bainahumul adawata wal bagada'a to ubangiji ya ce sai muka sanya tsakanin yahudawan da nasarawan sai muka sanya auƙa'ana bainahumul adawata wal bagada'a ila yawmil qiyamati muka sanya ƙiyayya da rigima a tsakaninsu har zuwa tashin alkiyama ko a fakullu firkatin tukaffirul ukura wa ƙalatin yahudu laisatin nasara ala shaikin wa ƙalatin nasara laisatin yahudu ala shaikin kowa a cikinsu yana rigima da ɗan uwansa yana jayayya فكل فرقة تكفر الأخرى قوة تنا كابر تجوا جوا كي باكوا بنش وما تأشي ما باكوا بنش وسوف ينبئهم الله لسلو أبنجد زي باس الأباري في الآخرة أران الله هرا إرم أيك لسكة تنجسنا أي كتاوة بما كانوا يصنعون abin da suka kasance suna aikatawa a duniya fa yujazihim alaihi kuma ya sakanka musu akan shi na'am يا أهل الكتاب قد جاءكم رسول لا يبين لكم كثيرا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تكون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا أهل الكتاب يا كوما أبو طالب تافي اليهود والنصارى سنة يهودا ونصارى قد جاءكم رسولنا حقيقة النبي يا زومك جكادا دقوجمك ƙadidin nan litta haƙiƙi ce a awunta na hau ba litta ƙaribi ba ce ƙadija haƙiƙa ya zuwa muku gashi kuna kallon shi kaman ƙadi ƙamatis salatu ne ƙadi ƙamatis salatu litta ƙaribi salati ne ba litta haƙiƙi ba ce saboda wani abu yana iya zuwa ya faru a fasa sallas amma wannan ba za a taɓa fasa annabtarsa ba ba dama a fasa قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب annabinmu jakadanmu ya zo muku yana bayyana muku mafi yawancin abubuwa waɗanda kuka ɓoye a cikin littattafanku tattumunahu min alkitabi ko ay tawrat wal injil ka ayatin rajmi wa sifatihi kaman aya ta a rajma da kuma magana na siffofi na annabi alaihi salatu wassalam yubayyin lakum kaseeran mimma kuntum tukfuna min alkitabi wa yafu an kaseerin kuma yana muku afwa da yawa min zalika daga wannan ko qad ja'akum min Allah haqiqa ya zo muku daga Allah waye nurun yace haske Muhammadun nur sallallahu alaihi wasallam Muhammadun nur ya zo muku daga wajen Allah qad ja'akum min Allah nurun shehu muhyiddin al-muhalli rahimahullah shehu muhyiddin al-muhalli yace huwa muhammadun sallallahu alaihi wasallam yace wanda ake magana anan qad ja'akum min allahi nurun huwa nabi sallallahu alaihi wasallam shine annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shine hasken Allah wannan aya ita take tabbatar da cewa annabi haske ne daga Allah qad ja'akum min allahi nurun ya ahlul kitabi qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبدل لكم كثيرا مما كنتم تكفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين حقيقة حسك يا زومك دقى الله مدوك كنسرك يا فتاة كنسي وجابر بن عبد الله الأنصاري ديتا بيشي بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أي أكبرني أن أي شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء يتي نور نبيك يا جابر يتي بابا ما دا بابا تا جابر بن عبد الله الأنصاري بل باري بابا ما دا بابا تا فنسا ne gare ka ya ma'aikin Allah me Allah ya fara halitta kafin ya halicci dukan komai yace hasken annabinka yace hasken annabinka shi Allah ya fara halitta kuma wannan shine tajallansa kamar yadda muka faɗi da ya sa hasken a bayan annabi adamu daga wannan ne ya yi ta tajalli har jikin na abdullahi ɗan abdulmuɗallibi ya yi tajalli jikin sai da aminatu bintu abi har ya bayyana kuma duniya ga baki ɗaya kamar yadda muka faɗa karatun baya mutum ɗaya ne a duniya ba a sa haskensa jikin annabi adamu ba amma don mutumin da sunansa dan adamu to haskensa ya biyo ta jikin annabi adamu mutum ɗaya ne shi ne annabi isa shi da shi kuma allah ya rike hasken a wajen shi sai da lokacin da zai halicce shi ya ba annaba ya umarni wa mala'ika jibrilu ya zo ya busawa sayyida maryamu abidatur rahman amma duk wanda ya biyo ta nan to ya biyo ne ta wannan zirin adamu da hawa'u alaihimu salatu wassalam manzo Allah haske ne na Allah wa kitabun da littafi huwa alqur'ani shine alqur'ani mubinun bayyinu zahir gashi nan a bayyane inda mutanen makka ake karanta musu gashi yanzu mu ma mutanen Najeriya plateau mutanen Jos gashi ana karanta alqur'ani wa ma a shekaru ɗaruruwa da alqur'ani sai ya ce me يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم يهدي أي بالكتاب شي wannan القرآن idan aka yi riko da shi wanda zai ja abin ƙur'ani da wanda ya zo da alƙur'anin suna wato siryarwa ne ya haɗi bihin lahu manitta ba a riduwa da bi man amana subular salami wanda ya bi ya yarda ya karɓa daga annabi sallallahu alaihi wa ala'ali wa sallam zai sauka ɗurƙar salamati zai bi hanya kyakkyawa ta aminci wa yukhrijuhum min az-zulumati zai fitar da shi kuma daga duhu na kafirci ila nuri zuwa ga haske na imani bi iznihi ay bi iradati wa yahdihim ila siratin mustaqimin dinil islam kuma zai shiryar da shi zuwa hanya madaidaiciya ita ce addinin musulunci na'am لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يخرج المسيح ابن مريم وأمه إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم hakika wallahi waɗanda suka ce shi almasihu ɗan maryam allah ne sun kafirci ko su ne wato ya aƙubiyyatun kenan su firkatun minan nasara ne su ne suka ce isa ɗan allah ne shi ƙulka gaya musu ya rasulallahi sallallahu alaika wa ala alika wa sallam فمن يملك من الله شيئا ko ai yadfa'u min azabihi wane ne ya isa ya tunkuɗe azabar Allah in ya ga dama in arada an yuhlika al-masih ibn maryama wa ummuhu in Allah ya ga dama ya halaka annabi Isa da mahaifiyarsa Maryamu waye isa ya hana babu shi wa man fil ardi jami'an da kuma duk wanda yake ban kasa wa ya isa ya hana babu wannan mutumin ai la ahada yamliku zalik ba wanda ya isa ya mallaki wannan ya hana babu shi walau kana almasihu ilahan la qadira alayhi ai da annabi isa allah ne law kana fihi ma alihatu la fasadat ko ba haka ba wanda ya ce zai yi ruwa sai wanda ya ce ni ba na so a yi ruwa yanzu shi yasa ba haushe ya ce ba a sarki biyu kan kujera guda magana tana da mahimmanci don za a samu matsala wannan zai ce kaza nake so ne ce baya son kaza din sau haka Allah Allah ne shi kaɗai annabi isa bawan Allah ne ba ɗan Allah ba ne shi walillahi mulku samawati wal ardi mulkan wa khalqan wa abidan abinda ke samma bakwai gaba ɗaya na Allah ne abinda ke kasai bakwai gaba da Allah ne mulkan wa kalkan wa abidan da mulki da halitta da bayi duka na Allah ne ba wanda ya mallake su amma bayan ma da abin da ke tsakanin saman ma da ƙasa baya ƙasa baya sama yana cikin huwiya kenan hadalatu damsi wal ama eh ba mai ganin irin waɗannan sai shugabanni irin su masu gani har hanji ko masu ido da kwalli kenan sai an yi da gaske wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha ubangiji yana halittar abin da ya ga dama wannan ma yasha'un da ya faɗa ba mutum a ciki ba aljani a ciki ba mala'ika a ciki babu sama babu ƙasa a ciki wato wani wata halitta ce wanda ubangiji shi kuma yana halittar kuma wani abin da ya ga dama wanda kai baka isa ka san menene wannan abin ba wallahu ala kulli shay'in qadirun sa'ahu kenan sai ya gaya maka ma'anarsa ubangiji mai iko ne akan dukkan komai ya halakar ya halitta ya ya- ya shafe ya tabbatar ko wallahu ala kulli shay'in qadirun ubangiji mai iko ne akan dukkan komai na'am وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه Mm.
قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير
وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير فقالت اليهود والنصارى أي كل منهما يهودا da nasara dukkansu guda biyu suka ce nahnu abna'ullahi suka ce su yayan Allah ne ka abna'ihi fil qurbi wal manzilati wa huwa ka abina fil rahmati wash shafaqati suka ce su yayan Allah ne ko kaman ƴaƴansa suke wajen kusanci da matsayi da suke da shi shi kuma Allah wa huwa ka abina fi rahmatu wa shafaqati shi kuma kaman baban su yake wajen rahama da tausayawa wa ahibba'uhu su kuma masoyan Allah ne shi ma Allah masoyin su ne saboda haka ba za a sa su a wuta ba ba za a musu azaba ba qul lahum ya rasulallahi sallallahu alaika wa ala alika wa sallam to ga ya musu ya ma'aikin Allah falima yu'azzibukum bi zunubikum in ku ƴaƴan Allah ne me yasa yake azabtar da ku da zunubanku in sadaqtum fi zalika wa la yu'azzibu al-ab waladahu wa la habibu habibahu wa qad kazzabtum wa antum kazibuna inda gaske kuke uba ba zai wa ɗansa azaba ba bal ma kullum ƙoƙarin uba ya tara kuɗi ya tara wa ɗansa kullum ƙoƙarin uba yana abu ɗansa ya gaje shi bai so ɗan shi ya sha wahala ya sha wahala akan kar ɗan ya sha wahala saboda haka in da gaske kuke ku yayan Allah ne me yasa ake muku azaba in kuma kai masoyi masoyinka duk inda masoyinka yake in ya samu abu baka san ya samu ba sai ya kira ka ya ce wani kana ina ne can na guri kaza zo ka same ni da ka zo sai ya baka in kana da nisa kamar yanzu sai ya ce ka aiko da akan number sai ya tunkuɗo maka ka ga akwai soyayya domin ya samu abin ne a bayan idanka baka sani ba wani kuma saboda bai san ka a zuciyarsa amma kuna soyayya a ido da sauransu a idanka zai samu alkhairin amma Allah ba zai iya baka ba ko so da haka soyayya daga cikin soyayya akwai kyauta domin abinka ne almalu shiqatun nafs kana so kana kauna haka bai san ka samu ba sai ka kira shi sai ka bashi akwai soyayya a ciki ko da kun saba to wani dalili ne ka a saba kuma da kyau a saban a shirya har sai a dawo a gyara so da ka antum kadibuna ku makaryata ne bal antum basharun min jumlatin min man kalaka ku dinnan mutane ne cikin jumlar mutanen da ubangiji ya halicce su duk inda suke min albasar lakum ko wa alaikum wa alaihim su mutane ne yahudawa kuma nasarawa kuma mutane ne saboda haka ku ba 'ya'yan Allah bane yaghfiru liman yasha'u maghfiratan lahu ubangiji yana gafarta wanda ya ga dama gafararsa wa yu'azibu man yasha'u ta'zibahu la itirada alayhi yana azabtar da wanda ya ga dama ba wanda ya isa ya ce wa Allah da yasa ka azabtar da wani la itirada alayhi ba za a bujiro mishi ba walillahi mulku samawati wal ardi mulkin sammai bakwai da ƙasai bakwai duka na Allah ne wa ila wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su wa ilaihi masir makoma wajen Allah ake komawa la ila gairihi ba wajen waninsa ba sallallahu alaihi wasallam